أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته بالجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالفوضى والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وعائذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسلام واغفر لنا ولوالدينا والولدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة جامعة مكافئة تتشي سورة العاديات سورة دا الله مدو كتير فكر مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة جري مكة تجيها من فار بوالي أكي إتوانا سورة fassarori kamar kashi biya ka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi sun kasu kashi biyu game da fassaran al'adiyati kamar sayyidina ali da abdullahi bin mas'ud su suna cewa allah yana rantsuwa ne da raƙumai waɗanda ake aikin hajji da su amma shi abdullahi bin abbas a fahimtarsa Allah madaukaki yana rantsuwa ne da doki wanda ake yaƙi saboda ɗaukaka addini da shi ko mun karanta hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mana dawakai kashi uku doki wanda uku sun gari shi yana samun lada da kuma doki wanda ke zama sutura ga mai shi sannan doki na uku wanda ke zama asara da mai mallakarsa wato duk wanda ya rike wannan doki to kullum samun zunubi yake a maimakon laba to fasara ta abdullahi bin abbas ita ce wadda imam bukhari allah ya kara masa rahama ya fara gabatarwa a tafsirinsa in ka duba kitabu tafsir cikin sahihul bukhari ya fara gabatar da fassara ko ko fahimta ta Abdullahi bin Abbas cewa al'adiyatu dinnan dawakai ne na waki Allah yake rantsuwa da su wannan fahimta ko da dama malaman suna sun ɗauke ta akwai abubuwa da dama da muke lura da su domin shi qur'ani da Allah madaukaki ya kawo mana littafi ne wanda ya wajabta mana mu yi tadabburi mu sa lura cikin sa me yasa Allah madaukaki ya saukar da sura guda babu wani abin da ke magana a cikin ta kawai illa akan doki doki na kuma mawaki me yasa Allah madaukaki ya haka malamai suka ce dalilin kawo sura guda cikin qur'ani yana magana game da yaki doki da ake tafiya yaki da shi Allah yake rantsuwa da wannan doki saboda ya kwadaitar da musulmai ya nuna wa musulmai muhimmanci yaƙi domin taimakon addinin musulunci ba ma mutumin da ke tafiya yaƙin ba dokin da ake yaƙin da shi Allah madaukaki yana rantsuwa da shi kuma ga fahimta ta malaman suna irin su ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin ta at-tibyan fi aqsam al-qur'an yake cewa duk inda ka ga Allah ya yi rantsuwa da wani abu to wannan abin babban abu ne a cikin halittun Allah duk abin da kaji Allah ya rantsa da shi to wannan abin da bane kwarai yana da kyau ka sa lura a kai ya yi rantsuwa da wannan abin ne saboda ya bayyana maka muhimmancin abin to Allah bai rantsa da mai tafiya yaki ba sai ya rantsa da dokin da ake tafiya yaki da shi to wani irin doki malamai suka ce wannan doki ko da na mayaki wanda yake tafiya yaki don taimakon addinin Allah mayakan iri iri ne yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mana bayani akwai mutumin da ke tafiya yaki amma idan yaki ya kazanta sai ya juya ya gudu to shi wannan ba da dokin sa Allah yake rantsuwa ba alfaru mutumin da ke gudun yaki kada mu manta yana cikin asabiqul mubiqatu zunubai guda bakwai da annabi ya kirga wadanda duk musulmi ko ko mutumin da ya rike guda daya wannan mutumin ya halaka kuma akwai sabon Allah manya manyan sabon Allah waɗanda in mutum ya rike su to hakika yana tabewa sai ake cewa asabul mudika ku duk da shike malaman sunna sun zauna rubutawa sai da suka kai wasu sun kai shi yawan cewa kai ɗari bakwai manyan zulubai da ake saba ma Allah mu da hukumi da su wasu sun kirga a cikin littafansu don haka aka yi wallafa littafai da dama irin su imam zahabi wanda suka rubuta littafai da ake kira alkabayar a cikin wasu malaman sun nuna zunuban sun kai ɗari bakwai amma sahihi ga yadda imam ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fathul bari yace al-mubiqatu din nan in aka tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za a samu suna kaiwa guda 20 to amma annabi ya takaifa su cikin wannan hadisi muttafaqun alaihi yana cewa ijtanibu sab'a al-mubiqatu ku nisanci laifuka guda bakwai waɗanda suke hallaka dan adam manzon Allah yake shirka da Allah shine na farko mutum ya hada Allah da wani abu shirka tana bata dukkan aiki na biyu sihiri na uku kashe mutum babu dalili na hudu cin dukiyar maraya ga wanda aka ba shi rikon maraya ko da ki dukiyarsa ya cinye wanda ya aikata kabira babban laifi na biyar cin riba sai na shida a tawalli yau zahafi mutum ya gudu ranar da yaƙi ya kazanta na bakwai shi ne ƙafafin muhsanati mutum ya san ɗabi'arsa shi ne dinga ƙarya yana jingina da mata matan ƙwaro yana cewa sun yi gina ƙafafi waɗannan su ne sabon nufi ƙafi da dama malamai su mutane wato malamai sun yi bayani ga mutane ko mutane sun san ku to abin nufi a nan shi ne sai daga cikin zunubi da ake saba ma Allah wanda Allah maɗaukaki ya saka cikin manya-manyan zunubai ko ko cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai a tawalli yau zahar gudu ranar da yaki ya kazanta wannan haɗari ne babba ga rayuwar al'umma saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa shi cikin manyan zunubai akwai da dama yadda za ka gani faɗa na addini ya tashi musulmai da ake ganin sun za su tsaya su kare 'yan uwa su ne kan gaba wajen gudu idan sun gudu din nan ba wanda za a bari a baya illa mata da yara da marasa lafiya gura da sauransu waɗannan su za a karkashe a kirga kuma an kasa musulmai saboda haka gudu ranar yaki yake cikin miyagun laifuka musamman Allah madaukaki ya magana a cikin suratul anfal yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متهيجا إلى فئة أو متهيجا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين ومنه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله منه كرب الكافرين قال الله ملك يسوع يا أيها الذين آمنوا يا سيدا بكسر إيمان ومن كرا جمع إيمان ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum allazina kafaru idan fada ya hada su da kafirai idan fada ya hada su da kafirai ba daidai bane musulmi yayi fatan ayyaki la tatamannu liqa al adu in ji manzon Allah kada ku rika bore Allah ya hada ku da kafirai a yaki amma idan yaki ya same ku to Allah yake fala tuwallihum al abghar karku biya na kafirai baya in yakin ya taho to kar ku biya muku baya yace wa man yamhum yawma idin juburahu duk wanda ya biya makafirai baya a ranar da ake yaki to abin da ya taho gaba na intirabun ne can yace faqad ba a bi gadabi min Allah ya jawo wani fushi na Allah a kansa wa ma'awahu jahannam kuma makomar sa wutar jahannama wa bi'sal masir makoma ta yi ne Allah ya tsare ka ga laifin guda laifinka kawai ka gudu lokacin da yaki ya kazanta tsakanin musulmi da kafirai mutum ya jawo ma kansa fushin Allah ko mutu masa jahannama kenan ko da zai mutu a wannan gudun da yake yi bai shahada ba ya mutu wanda Allah mu da kuke yake fushi da shi kuma mutu masa jahannama shi ne yake cewa illa mutaharrifan liqitali sai dai wanda ya juya baya saboda karkata ma'ana tawajjaha ila fi'atin ukhra ana faɗa ne sai ya karkata saboda ya tafi ga wata kungiya ta kafirai din ya hangi wata runduna na zuwa sai ya juya ya bar wannan ya dashi waccan an yi tahayyuzan ila fi'atin ko kuwa ya juya ne saboda ya haɗe da ƴan uwansa musulmai domin yaƙi kamar yadda annabi ke faɗa alharbu khud'a yaƙi ɗan yaudara ne za ka iya jan mutum ya bi ka a guje ba da nufin ka gudu ba illa don ka yi kwanto ka buge shi daga irin wannan allah madaukaki baya aibanta wanda yi allah yake na masalan takto in kun kashe su wato hasali ba kisan ku basu walakin allah qatalahum in kun ci nasara a yaƙin ba ƙarfin ku bane ya ba ku nasara ƙarfin allah ne ya kashe waɗannan kafirai din Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita in kai jifa lokacin da kake jifa ya kai Muhammad ba kai kai jifan nan ba walakin Allah rama Allah shi ya jifa wato ashe musulmi bai yaki saboda ƙarfi bai yaki kuma saboda wato yawan makamai Abdullahi bin Abbas ya ce ranar da ake yakin Badar أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب وما الله يؤدي danki guda fara ma zuwa fi wujuhul mushrikin sai watsa wa fuskokin mushrikai wa qala annabi sai ce shahatul wujuh ya watsa wannan turbawa falan yabqa ahadun minhum illa ataba ilayhi wa man khirahi babu wani daga cikin kafirai face sai da kasan nan ya sami idanunsa da hancinsa min tilkar ruya fa wallu mudbirina kafirai suka juya suka gudu to na annabi ya ɗauki danki guda kawai na ƙasa ya watsa sai an ba wato ya fara wannan ƙasar da aka watsa ƙarfi ya fahimce da ya fada idanun duk kafirin da suke wannan gurin ashe jiban da manzo Allah ya yi nan ba ƙarfin sa bane ƙarfin Allah ne dai mutum zai iya ɗiban ƙasa ya watsa kuma duk sojojin da suke wannan gurin ƙasar ya fada idanun su kisa Allah yake masa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama lokacin da kake guda ba guda karfin ka bane yake isar da duwatsun nan da tsakuwa da tsuran nan da ka damka karfin Allah shi yake isarwa ga fuskokin kafirai hatta faɗan nan da aka yi akwai wani abin mamaki da ya faru musulman da ba su da makamai duwatsu da suke ɗiba suna jifa cikin isan Allah in mutum ya kafa dutse ta da ya ji jini wallahi abin mamaki kuma in ya samu kafiri dole ya faɗi ya mutu cikin hikima ta ubangiji kisa Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama za ka ganin falastinawa sama da shekara ashirin isra'ilawa suna faɗa da su da tankokin yaƙi da makamai amma su zai tsiri da yaƙi suna jifa su da shi saboda tawakkali da imani da cewa jibanin da suke yi ba ƙarfin su bane ƙarfin Allah ne saboda haka jifan zai iya ta'adi na bani isra'ila ta'adin da tankin yaƙi ba zai yi ba kusa Allah ya ce to don me za ku juya ku gudu in yaƙi ya kazanta shi ne dama ko musulmai ba ku yaƙin ne saboda yawan ku ko don ƙarfin da ƙarfin yaƙi kuna yaƙi ne kawai saboda tawakkali da ƙarfin Allah madaukaki wanda yake yaƙi don tawakkali da ƙarfin Allah bai kamata a ce ya kare har ya juya ya gudu ba shi ne Allah ya ce wa yubli wal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim zalika wa anna Allah muhimmu kaydul kafirin saboda haka da Allah ya rantse da doki da ake tafiya yaki da shi malamai suka ce ka ɗauke dokin mutumin da aka tafi yaki sai ya kare ya gudu ya juya da baya shi wannan ba da doki ta Allah ke rantsuwa ba da wani doki Allah madaukaki yake rantsuwa doki ne mai azama mai himma mai ƙarfi mai kuzari wanda bai tsoron wani halitta ta ɗan adam in ya doshi yakin nan ba shi da tunanin ya juya ya gudu shi yasa da Allah ya fara suran nan aya ta farko ne yake
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبها الله yake ina rantsuwa da dawakai masu gudu masu sukuwa dabha menene dabha ibn al-asir wani malami da ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 606 shekaru 816 kenan yanzu rabuwansa da duniya wani littafin da ake kira annihawa fi garibin hadisi wal asar a cikin wannan littafin ya fassara kalmomi da suka zo cikin qur'ani da kuma da suka zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dabha kalma ce suka daukar fassaran sanha saboda hadisin abdullahi dan mas'ud wato zai fassara wannan kalma da kuma wani hadisi da abdullahi dan mas'ud ya rawaito daga manzon Allah الذي يقول لا يخرجن أحدكم إلى ضبحة بليل ضبحة بليل من ذا الله يقول kada ɗayanku ya fita idan ya ji tsofi cikin dare dabhatin ai sauhatin yasma'uha idan kana kwance a ɗaki sai ka ji ihu manzo Allah yake karka yi garajin fita fala allahu yusibuhu makarurun dan da mamaki wannan nuna abu same ka in ka fita sai yi barawo ne kuma an ce in ba ka iya samun ɓarawo ba ɓarawon sai kwana ka ko ko da ka ji ihu kar ka buɗe ƙofa ka saurara ta kun san daga ina wannan ihun yake amma da yake mutumin da ke garajen fita wannan mummuna abu zai same shi to sai yi amfani da wani hadisi da alabi ke cewa la yakhrujun ahadukum ila dabhatin dabhatin kalma ce ta wal'adiya ce dabha a ce kalma ce ta ke nuna ma'anarta sauhatin tsawa in mutum ya ji ihu to kare fita to Allah ce wal'adiya ce dabha ina rantsuwa da dawakai masu sukuwa dabha suna mai kenan suna kuka shi ne a ƙarƙashin wannan bayanin ibn al-asir yake cewa wato bila tana irin wannan kuka na dabha bi ma'ana dabbobi biyu ne suke irin wannan kuka daga doki da sai dila dila tana kuka da daddare in dare ya raba su ta ringa kuka tana uhu wannan kukan shi ake kira dabhan da larabci larabci yare ne mai faɗi wanda ya tara ma'anar komai hatta kukan dabba akwai kalmar da take fassara wannan kuka bi ma'ana akwai sunanta da larabci sai ce wa sautin da zai yusma ulun jofin farki sannan sauti da ake ji daga cikin doki in yana sukuwa doki in yana gudu yana fidda wani sauti wannan sauti yana yin sa ne wato malamai na cewa sautin jaddu sauti ne da doki yake fitarwa saboda nuna maka yayi azama ya dage kan wannan gudun da yake yi kuma ba ma dabba ba hatta dan adam idan aiki ya kai aiki misali ka samu mai huda in yana huda ne yana so aikin nasa ya ci gaba kar ya gaji da wuri dole sai ya dinga wani kuka yana nishi lokacin da zai fara wannan abin nan lokacin da zai fara garma sai ka jawo wani kuka ko ka samu mutumin da ke fassari in yana so aikin sa ya ci gaba da ma'ana ya iya gama da wuri to za ka ga yana haɗawa da wani sauki to dokin nan da ke tafiya yaki Allah ya siffanta shi da wannan kalma ta dabha wal adiyatu dabha ina rantsuwa da dawakai da ke tafiya yaƙi suna sauki lokacin da suke gudu alama da take nuna maka sun yi azama kan wannan yaƙin babu tashi sai Allah ya kawo ta sifa kuma ta waɗannan dawakan har yanzu yake ne
فالموريات قدحا kalluriya su kadha sannan ko masu kulle wuta masu kulle wuta bi ma'ana al'adun jaddi gudun nasu ma wato gudu ne wanda ke nuna masa akwai azama domin gudun da zai zama in an yi shi za a ga wuta na fita daga karkashin tawayen waɗannan dawakan alama ce take nuna maka dawakan ne suna gudu mai tsananin gaske saboda tsananin gudun da suke yi in sun ji kan duwatsu suka ga wuta na tashi ko fatan su in wato buga ƙasa da sun wuta ta tashi kaga wannan alama ce take nuna maka dawakan ba su da karaya babu raunin zuciya sun yi azama sai sun tafi inda za a yi wannan yaki sannan sai Allah madaukaki yake sanna joraki
فالمغيرات صبحا kalmar jura ta subha sannan kuma dawakan nan sune masu kai hari da asuba wannan akwai hikima wato strategy na waƙi wanda har zamanin yanzu ana amfani da irin wannan hikima ta waƙi din da farko za a tafi ƙasar da za a yi waƙi cikin dare saboda tafiya cikin dare ta fi sauƙi ba a san kowa suka zo ba amma gari na wayewa ku sai a kai hari wato lokacin da aka fi jin daɗin yaƙi shine lokacin da gari ke wayewa don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam salon yaƙin sa yana tafiya guri da asuba ya saurara ya ji in ya ji kiran sallah to ya san wannan gari na musulmi ne ba zai faɗa mata da yaƙi ba amma in ya ji shiru to ya tabbata wannan gari ba musulmai ke cikin gari sai ya faɗa da yaƙi Allah yake falmujiratu subha ina rantsuwa da dawakan nan masu kai hari da asubahi domin lokacin asubahi dan adam ya fi samun nishaɗi da ƙarfi da haka yasa tafiya yaƙi da asubahi wato ya fi samun matsayin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sauran lokuta na wuri kamar misali akwai hadisi da ke cikin littafin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lagadu fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha sammako a tafiyaki yaki na taimakon addinin Allah ko kuma a yi yammaci domin da safe wato dan adam yana samun nishaɗi da yamma kamar misali lokacin da rana ta kusa faduwa dan adam na samun nishaɗi waɗannan lokuta biyu su ne fi dacewa a ce in za a yi yaki a yi a cikin su ta annabi yake sammakon da mutum zai yi ya tafi yaki ladan da zai samu na wannan sammako ya fi duniyar nan da abin da ke cikinsa don haka yasa sahabbai in za su tafi yaki to da safe suke tafiya da sassafe bi ma'ana za su tafi cikin dare amma in za su kai hari to suna kaiwa ne da safe in ka zai fattin bari littafin ibn hajar ya yi sharhan wani hadisi na sahihul bukhari hadisi na dubu da ɗari bakwai da sassin da hudu sai ya kawo bayani ya ce akwai wani lokaci da annabi ya tura wata runduna ku tafi yaki manzon Allah bai tafi yakin ba ya tura su yake su je yaki cikin su akwai Abdullahi bin Rawaha yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kamata a ce sun tafi yakin ne cikin dare fa ta'akhkhara liyashhad as-salata ma'a annabi amma shi Abdullahi bin Rawaha sai ya ki tafiya cikin dare sai ya bari gari ya waye ko da sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya samu ladar jam'i tare da Annabi Muhammad kada ladan jam'i ya kudu ke masa saboda haka bai tafi cikin gari ba ya kwana aka yi sallar asubahi da shi bayan manzon Allah ya sallama da ya jiyo sai ya ga Abdullahi bin Rawaha yace a'a Abdullahi bin Rawaha baka cikin waɗanda na tura yaki da daddare suke ina ciki da ya hana ka tafi sai ce ya rasulallah na je kirta ne saboda in samu lada da kuma kalmar jam'i tare da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda rayuwa ta ke hannunsa law an faqtana fil ardi ma adrakta fadla gudwatihim da za ka ɗauki duniyar nan gaba ɗaya ka ba da ita sadaka ladan da za ka samu bai kai ladan da suka samu na sammako da suka yi na yakin nan ba ta gaska ba kenan mutum ya sanna ko ya tafi yaki ladansa ba a haɗa shi da ladan samun jam'i tare da manzon Allah wani annabi yake lawa an fakta ma fil ardi da za ka ɗauki duniyar nan duk abin da ke cikinta na arziki ka bayar sadaka ma adrakta fadla gudwatihim ba za ku samu falalan sammako da suka yi na tafiya yakin nan ba don haka sammako a yaki yana da wata daraja falala ta musamman a karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a yaki yin ta da safe ya fi a zamanin manzon Allah yasa Allah da ke yabon waɗannan dawakai yake wal adiyati dabha fal muriyati qadha ko ce fal mudirati subha masu kai hari da asubahi dawakai masu kai hari da asubahi in sai kai harin nan mai ke faruwa
فأثرن به لقعا فوسطن به جمعا
فأثرن به لقعا fa'asar na bihi maka sa'annan dawakan nan da Allah madaukaki ke rantsuwa da su sune waɗanda suke baburar da tsura in sun kai hari garin da za su kai hari lokacin da suka shiga garin sai su baburar da tsura fa wasaqu na bihi jama'a lokacin da tsuran nan ta turmuke to sai su kuɗa cikin jama'a a cikin wannan tsura ɗin kaga dai har yanzu waɗannan ayoyi suna nuna mana dalilin jaddi wal kaddi dalili ne da ke nuna waɗannan dawakai suna da tsananin kuzari da kuma himma ta wajen yaki in sun isa garin da za su je in suka faɗa suka kai hari su jaburar da ƙura in ƙura ya turnuƙe sannan su kuɗa cikin jama'a babu ko wato targaba ba sa shakka babu tsoro cikin zukatansu to da Allah yake siffanta waɗannan dawakai kai in kana da tunani za ka gane wanda Allah maɗaukaki yake rantsuwa da shi ba doki ba ne wane ne mai doki domin doki bai kai hari da kansa doki baya gudu da kansa ya kamata a ce akwai wani wanda yake kansa wanda yake jagorantar sako shi yake kai shi inda ya nufa in ma za a yi jihadin wannan mutumin shi ne samun falala to amma Allah sai ya rantsuwa da mai yaƙi sai ya rantsu da dokin da ake yaƙi da shi kaga kamar ya nuna maka karami ne ba sai ma bayanin babban ba kamar kai ne ka yabi dan mutum in ka yabi dan mutum to ko da baka yabi babansa ba an riga an sani don an ce da duk inda ka ganshi da abin yabo idan ka yafi shi ko to sai Allah madaukaki ya yabi dokin bi ma'ana yabon da ake ma wanda ke kan dokin ahra shi ya dacewa cikin littafin bukhari hadisi na dubu da ɗari takwas da goma sha ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace magbarrata qadama abdul fi sabilillah babu yadda za a yi sawayen mutum su yi kura a yaki haka masa himaru sannan a ranar tashin kiyama wuta ta same shi kuma wannan hadisi sai na abu bakar shi ya rawaito shi kura ta sami kafan mutum a yaki manzon Allah yake sannan kuma wuta ta taɓa wannan mutum da zai yi ba hadisin da cikin littafin bukari hadisi kuma sai na abu bakar wanda yana da daraja don ya ka ce hadisi wato ɗaya cikin sahabban nan kola fa'ur rashidina ya rawaito shi malaman hadisi suna ɗaukar hadisin da muhimmanci ƙwarai wani hadisi kuma da ke cikin littafin ibn hibban hadisin jabir yake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yake magbarrata qadama abdul fi sabilillah fa tamassahu an-nar babu wanda za a yi kura ta sami kafar mutum cikin yaki sannan wuta ta taɓa shi da manzon Allah ya faɗi wannan magana ta tawasa da nasu an da wajibi mutane duk sai suka sauko da kan dabbobin su samaru iya aksar ma shi min zalika da yau kowa sai ya sauko ƙasa yana tafiya saboda fatan ƙafansa ɗin nan ta yi kura daga kan da yake suka sassauko kaga kenan da Allah ya ce fa'asar na bihi jama'a sun tada tsira tsiran nan da suka tayar ba yabo ne ga dawakan kurin ba yabo ne ga waɗanda ke kan dawakan akwai wani hadisi har yanzu na cikin littafin ibn hibban hadisi na 643 da kuma sharhu sunna na imam bagawi mujallal na hudu shafi na 43 abdullahi bin mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce azaba rabbuna min rajulaini ubangiji yana mamakin mutane guda biyu wannan ya shiga fanni na tauhidi shin Allah yana mamaki na'am tsarin aqida ta ahlus sunna Allah yana mamaki amma mamaki na Allah bai yi sama da mamaki na dan adam ba Allah shi ya bar wa kansa sanin yaya yake mamaki manzon Allah yake mana Allah yana mamaki dole ne mu yarda Allah yana mamaki amma kar mu suranta mamakin Allah da irin mamakin da mu muke ji manzon Allah yake Allah yana mamakin mutane biyu mutum na farko rajulun fara an wuta'ihi min bayni hibbihi wa ahlihi ila salatihi mutum ne da daddare ya zabura ya bar shimfiɗan da yake kai ya bar iyalinsa ga matarsa na kwance ya barsa ya bar shimfiɗan ya bar barci ya koma ya kama sallah ya ɗobi ruwa ya alwala ya kama sallah Allah yana mamaki wannan mutumin da in dare babu abin da ɗan adam yake so fiye da a ce ya yi barci ko ya sami shimfiɗa mai laushi ko ya sami mace kyakkyawa ko to mutumin ne sai ya zabura ya bar shimfiɗarsa ya bar barci ya bar iyalinsa ya kama sallah annabi ya ce Allah yana mamakin wannan mutumin lalle da akwai alamar ƙarfin imani tare da shi fa yaqulu Allahu lil malaikati a wannan lokaci sai Allah ya ce wa malaikunsa inzuru ila abdi ku duba bawa na din nan fara an yuta'ihi wa lihafihi ila salatihi ya zabura ya bar shimfiɗarsa ya bar bacci ya bar iyalinsa ya bar mayafinsa ya tafi ya kama sallah me yasa yake sallah abu biyu ne ragabatin shi ma in ji saboda kwaɗayin ladan da ke wajena wa shifkatan min ma in ji kuma saboda tsoron azabar da take wajena mutum na farko kenan manzo Allah ya ce wa rajulun mutum na biyu shine gaba fi sabilillah mutum ne ya tafi yaki yakin nan na addini san hazama san hujuma bi ma'ana a yakin nan sai aka ci galaba kan musulmai shi ma sun biyu a guje musulmai duk sun gudu shi ma yana cikin waɗanda suka gudu yana cikin gudun nan fa'aluna ma alaihi min al-inhizami sai ya kula zunubin da yake kansa in ya guji yaki domin Allah madaukaki ya gaya mana ayar da muka karanta baya ta suratul anfal faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam duk mutumin da ake yaki ya juya ya gudu wannan mutum ya jawo fushin Allah kansa kuma na kuma masa jahannama to wannan mutum yana gudu fa'aluna ma alaihi min al-ilzam sai kuma zunubi da ya aikata wasu nan wato fushin Allah da yake kansa wa ma lahu fi rujuu da kuma ladan da zai samu idan ya koma faraja sai ya koma yakin nan hatta uhriqa damahu sai da aka zubar da jininsa bi ma'ana ya mutu shahada wannan mutum Allah yana mamaki sa fa yaqulu Allahu azza wa jalla li malaikatihi wannan lokaci sai Allah ya ce wa malaikunsa indiri ila abdi ku duba bawa na din nan yaki ya kazanta sai uwansa sun gudu shi ma ya juya ya kama gudu amma kuma raja'a sai ya koma yakin nan ya kuma san cewa in ya koma yakin nan za a kashe shi me yasa ya koma ragabatan fi ma inji wa shufqatan min ma inji ya koma ne saboda kwaɗayin abin da ke wajena na lada da kuma tsoron azaba da suke wajena ga wanda ya guji yaki Allah madaukakin sarki yana mamakin mutane biyu din nan ta hasilin hadisin nan shine mutane biyu din nan muku musu aljanna da mutumin da ya zabura cikin dare ya bar bacci ya bar shimfiɗa sai bar iyalin sai kama sallah da mutumin da ake yaki ya juya ya gudu sai ya tuna zunubin da ke kansa ya dawo yakin nan har ya mutu shahada waɗannan mutane biyu muku musu aljanna saboda haka su sahabbai neman inda jama'a suke suke wato inda kafirin suke su kuka kuma komai kazantar yaki saboda fatan su yi shahada su sami falalar ubangiji don haka yasa Allah ya yabi siffofin nan da dake nan siffa ta ƙarshe ita ce Allah yake fawa sa'ula bihi jama'a dawakan nan sun kutsa cikin jama'a da ma'ana bayan sun kawo hari da asibahi sun zaburar da kura sun suka kutsa cikin ƙungiyar kafirai ba a yi bayanin dawakan nan sun koma gida ba suran gaba ɗaya tana maganar dawakan sun tafi yaƙi amma babu inda aka ce sun koma gida don haka Allah maɗaukaki yana yabon mutum ne wanda in ya tafi yaki baya komawa gida bi ma'ana in ya shiga yaki komai kazantar sa bai tsoron kafirai bai juya musu baya ku duba tarihin umair bin humam yana cikin sahih muslim hadisi na dubu da ɗari tara da ɗaya lokacin da aka taho yakin badar da yaki ya kazanta yaki ya rintatsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ta yi dubi waɗanda suke zazzaune domin akwai sojoji da aka ajiye ba a riga an tura su cikin yakin ba maza Allah da ya dubi sai ce musu kullu ila jannatin ardu hasamawati wal ardu ku tashi ku tafi ga aljanna na wanda faɗin ta ya kai sammai da ƙasa to Umar bin Humam yana zaune ko yace bakhil bakhil sabbi sabbi manzo Allah sai ce ma ya hamiduka ala qaulika bakhin bakhin me yasa kace chabbi chabbi sai ce la wallahi ya rasulullah ba wai na faɗa bane saboda shakkan abin da ka faɗi illa raja'a an akuna min ahliha na faɗa ne saboda fatan in zan cikin waɗanda za su shiga aljannan nan wanda faɗin ta daidai da sammai da ƙasa manzo Allah sai ce masa fa innaka min ahliha to ai kana cikin waɗanda za su shiga aljanna faɗa masa wannan magana ce da wuya sai ji daɗi sai ya ciro su ɗan lalita daga aljihunsa cikinta akwai da dubai yana cire kwaya kwaya ya ɓare yana taunawa yana kallon kafiro yana faɗa da musulmai ana fara wannan a soke wannan faja'ala ya kulu min hunna yana je cin dalinansa yana kwance kala sai sai yace kai in ana hayintu wato da can ya fito daga dinan nan ne shi a yadda ya kaddara sai ya gama cin su sannan zai faɗa waƙin sai ce kai in ana hayatu hatta a kula tamratu hadihi in aka ce in zauna sai na gama cin da dinan nan sannan in fada wannan yaki inna hala hayatin tawila wannan rayuwa tana da tsawo farama ma kana ma hu sai jefar da saurin da dinan sun muƙatala ya fada yaƙin nan hatta kutula mun yin shahada amin da ke sha'awan su fada yaƙi kuma su shahada saboda fatan su samu rahamar Allah maɗaukaki saboda haka Allah ya dauki yake ya bin waɗannan dawakan yake fa afarna bihi naqa'a fa wasaqna bihi jama'a misali anan shine da Allah madaukaki ya kawo bayani game da dawakai da ake tafiya yaki don taimakon addinin sa da su yana kwaɗaitar mana na farko mu tanadin makamai don makami yana da muhimmanci shi yasa Allah ya rantse da ɗaya daga cikin abin da ake yaki da shi shine doki na biyu Allah yana yabon mutumin da ya ɗauki siffin waɗannan dawakai ɗin to ba ma su ɗaya ba yana da kyau mu gane idan yaƙi ɗin nan wani abu ne wanda musulmi zai yi fatansa to annabawan Allah sun yi mu yi kamata mu yi mu yi burin Allah madaukakin sarki ya sa mu yi koyi da annabawan Allah saboda haka ko da yakin nan ya taho kada mu yi rauni yanda za mu guji yakin mu tsaya mu yi haƙuri mu dore kamar wata aya ta surat ala imran da Allah yake cewa wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rijulun kathir wa ka ayyin nabiyyin qatala ma'ahu rijulun kathir fama yahmi فما يهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استقاموا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وكأي من نبي قاتل معه ربيون annabawa nawa ne suka yaki tare da malamai yardiyuna malamai annabawa nawa ne suka tafi yaki tare da malamai kasirin malaman ma da yawa yardiyuna kalma ce take nuna malamai a fahimtar malaman tafsiri sun tafi yaki tare da malamai ashe idan an tafi yakin nan wa ya kamata ya zama a gaba malami ko ya ku ɗaya malamin ku a'a malamin shi ya kamata ya zan a gaba lokacin da ake yaki Allah ya ce fama wahanu da ma asabahu da annabawan da malaman ba su tsorata ba saboda abin da ya same su ganin ana ta kashe mutane bai sa musu tsoro ba wa ma ba'uku ba su raunana ba wa mastakanu ba su shiga ta kansu ba Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son masu haƙuri da annabawa da suka lokacin suka tafi yaki wato kashe mutanen da ake so bai raina nasu bai sa musu tsoro bai sa su shiga takaici da rasu gudu wa ma kana qawluhum lokacin da yaki ya kazanta ba abin da suke cewa illa kawai an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin wannan ita ce addu'a da musulmi ake so ya rike lokacin yaki ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله كغفر تامنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبدا وتي إياكا da muke cikin al'amarin mu dinnan wa sabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da sawayen mu kar mu juya mu guji kafirai wa kurna ala alqawmil kafirin ka taimaka mana a bisa waɗannan mutane kafirai me yake faruwa ƙarshen yakin Allah yake fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ya ba su sakamako na duniya domin idan mutum ya tafi yaki bai kare ba bai ji tsoro ba haka kuma ɗan uwansa aka samu ba su kare ba ba su ji tsoro ba to komai kankantar su Allah zai ba su nasara sannan ya ce wa husna sawabil akhirah ga kuma sakamako na lahira da Allah ya nufi tana zai mai kyau wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa waye ne kyautatawa shine mutumin da bai gudun bai gudun kafirai lokacin yaki ya kamata kamar rayuwa da muka shiga a yanzu ba ma salo na yaki ba ya kamata musulmi mu tashi tsaye mu fada siyasa wato gaban gaban wallahi saboda lokaci ne ya canza dole mu gane shirin da zamu yi makafirai din nan ba wani makami bane kurin hatta na ƙuri'a din nan domin da dama akwai waɗanda in siyasa ta zo ba su yarda matan su tafi jefa ƙuri'a ko ba su yarda ƴaƴansu kuma da kansu na ƙin fita kuma kuskure ne babu makamin da ya fi ƙuri'ar ka a wannan zamani da muke ciki wato ko ban faɗa ba ko kun sani kuma su suna faɗa wa mutanen su Allah ya saka wa Buhari da alheri. Buhari ya fito ya haɗa wanda sun yi ta kushe masa jaridun ƙasar nan da dama ya ce idan aka zo.
إنا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أما إلى أمرتم كباب أمانة غير مسكة تنسنتيتا ويتنسنتي رقم أمانة مسلمين musamman amana na shugabanci sai Allah ya ce yau za ka kamfin bayanin nasi an ta kuma bil adali inna Allah ne in ma yuridu kun bihi abinda Allah ya ce ku wa'azin da shi abu ne wanda yake mai kyau wanda in kun bi shi to za ku samu ingantacciyar rayuwa inna Allah kana sami'an basira kafiri kuwa bai dace wa amana ba don haka kai musulmi da za ka ɗauki ƙuri'ar ka ka bani wanda ba musulmi ba ka ci amanar Allah maɗaukaki komai lalacewar musulmi ya fi kafiri wallahi domin shi wanda yake ba musulmi ba in ya hau kujerar shugabanci abubuwa biyu ne na ɗaya ko bai cutar da addinin musulunci ba zai taimaka wa addininsa taimaka wa addininsa kuwa kamar cutarwa ne ga addinin musulunci shi ko wanda yake musulmi ko da ba shi da aƙida ingantacciya idan ya hau kujerar mulki duk da shi ke ba zai taimaka wa musuluncin ba ba kuma zai tsale a cutar da musuluncin ba alal aƙalli yana da wannan kishin a zuciyarsa na shi musulmi ne don haka ba zai yarda wani ya taho da ra'ayi na cutar da musulunci yarda ba don haka komai lalacewar musulmi ya fi kafiri bare kuma Allah ya ce mana ya ayyuha allazina amanu la tattakhudhu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ya ayyuha allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku riki wasu mashawarta shugabanni masoyanku su zama kuma ba daga aqidar ku ba ji Allah kada na ayoyin Qur'ani la ya'lamukum khabalan waɗannan mutane ba sa takaita muku barna fa wadda ma'anikin duk abin da zai wahal da ku shi suke so sai Allah ya ce qaddabatil bagda'u min afwahihim to ai ga alama da kunin su sun furta miyagun kalmomi na kiyayya gare ku wanda kun ji kun sani kuna jin akwai shatan yesu akwai dan tsauran yesu akwai yane ne ana yin sa don cin mutuncin wa musulmi ka daga ka sani idan ma'aikatu ne da can mun sani ana yin masallatai yanzu sun ce su ma annan bayan sai dai a ba su dama inda za su dinga addu'a na sha biyu rana kiran sallan nan ba su ƙaunanta musuluncin nan ko ka so ko ka ki domin akwai wanda saboda tsananin son kafiri magana da nake nan ba zai yarda da ita ba kuma wallahi komai son ka komai kin ka arnin zan kaunanta Allah ya ce qad badatil bagda'u min afwahi yace ma taqu suduruhum aqda abinda zuciyarsu ta koyo wallahi ta fi wadda bakin su ya bayyana Allah ya ce qad bayyana lakum al-ayati mun bayyana muku ayoyin nan in kuntum ta'qiluna in dai fa kula da hankali in kuntum taqiluna in dai fa kuna da hankali la haula wala quwwata illa billah wallahi Allah yana son mu Allah ya sani addinin sa yana da bakin jini Allah ya sani addinin sa dinna yana da bakin jini don haka duk wanda ya shiga addinin nan shi ma fa zai bakin jini sai to ga abin da zaka ji ka kare kanka daga sharrin masharranci qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun don girman Allah mu je mu ɗau fassarar hausa mu ringa duba wannan gudu Allah ya ce mun muku bayanin ayoyi arni ba zai taɓa ƙaunar ku ba amma fa in kuna da hankali ku gane har abada ka ɗika awa kai annan amana in jiwa sai Allah ya ce hai an tawo ilahi ta hudu na hudu
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبون لكم لتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ إليكوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أأنتم أولئك أن يشركوا إلا وطنا كل سلمة تهبونهم كتبت فيسوع
wallahi kun kuke san su wajen wala yuhibbu lakum su kuwa ba sa san su ku kuke san su su ba su kaunar ku musulmi ne zaka gani in ya gida ya dauko kafiri ya danka masa amana shago ya ba mu kafi mota ya ba mu kafi duk abin da aikata kafiri ne na kusa da shi shine amintacce gonsa in ma kasuwa ya tafi sayan kaya sai ya muranna ma wallahi sun kun musulman sai je ya saya kun shi ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum su ko fa ba sa son duk yanda zaka kai ga son kafiri shi bai son ka za mu kare ta ayar qur'ani Allah ya ce wa tu'minuna bil kitabi kullihi ko kun yarda da littafin nan baki ɗayan sa mun yarda da taura injila zabura mun yarda da qur'ani mun yarda da annabi isa mun yarda da maryam ko mun yarda da mu'jizan da Allah ya ba mu annabi isa ya raya mamaci ya warkar da gurgu da makahu da wane duk mijinta muna ɗaukaka annabi isa musulmi idan an bayyana suna annabi isa sai ya ce alaihi salam amincin allah ya tabbata a gare shi duk da haka allah ya ce wala yuhibbunakum ba sa son dan ne dan ba ku koma bauta irin tasu ba ba za su taɓa ƙaunar ku ba sai ranar da kuka bar musulunci nan kuka shiga addinin su kuna race gicciye kuros to daga wannan lokacin ne za su ƙaunace ku mutum ba shi da maji daɗi ko kafiri ba shi da amini ba shi da aboki ko kafiri subhanallah Allah ya ce yau za na ƙunku ne ko haɗu ƙalu zai ce amin na ainihin ne imani ko musulmai ne ne ma mun yi ban gaskiya ga wata kalma wai ban gaskiya ban gaskiya da wa wai za ka lau amma in sun keɓe abu alaikum al'anani na mun zai sai su ringa cizon yatsunsu saboda fushi da arzikin da Allah ya ba ku ya za mu yi raba wani da dukiyarsa ya za mu yi raba wani da kujerar nan da yake kai Allah ya ce kun mutu da zai zuke ku ce ku mutu dai da fushin da kuke wato Allah bai raba mu da wannan ni'ima da ya ba mu inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin kirazai yace in tamsaskum hasanatun tasuhum
إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة وترحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده شيئا إن الله بما يعملون محيط
mu raba wani da dukiyarsa ya za mu yi mu raba wani da kujerar nan da yake kai Allah ya ce kun mutu da zai zuko ku ce ku mutu dai da fushin da kuke wato Allah bai raba mu da wannan ni'ima da ya ba mu inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin kirazai yace in tamsaskum hasanatun tasuhum
إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة وفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا فإن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده شيئا إن الله بما يعملون محيط in tamsaskum hasanatun idan abu mai kyau ya same ku tasuhum sai ranku ya baci ga kuma an fara shari'ar musulunci ga zamfara hankalin su duk ya tashi shari'ar musulunci aka fara jihar zamfara an ce an maimaita shari'ar nan da ta shafe su wani ta shafa in wani cikin mu ya sata a wanke hannunsa wani ya yi zina a jefe shi ko a mar bulala ta shafa arne an faɗa an maimaita sun ce allan gwara yanzu sun ce ma ba a gama ganin rigima ba sai an bar shari'ar musulunci najeriya saboda alheri ne samu ba sa kauna wayan tusibukun sayyi'atun amma in wani mummuna abu ne samu musulmi fa yafrahu bi ayati ta murna yawwa yanzu ana yaki da musulmai a afghanistan yanzu kaza kaza wa in tanzuru Allah ce to ba za ku yi hakuri ya tattaku ku kiyaye dokokin Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a ma kirtu ku ba zai cutar da ku ba inna Allah bima ya'maluna muhitun lalle Allah ne kewayewa ne da sanin abin da suke aikatawa wa ya kamata ƙuri'ar gaba mu zaba a ciyaman a gwamna fa a shugaban ƙasa fa alama akwai masu goyon bayan ku sauran nan zaɓe na gaba ciyaman wa za mu zaɓa inna ma waliyukum Allah إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين masoyinku wanda ya kamata ku ba shi ƙuri'a shi ne mutumin da ya kasance Allah ya ɗauki siffofin nan da Allah ya bayyana allazina yuqimuna salata wanda ke tsaye da sallah wa yusmanu ce PGP APC XYZ ba su ba allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'una ga siffar mutumin da za ta zaba wanda ke sallah yana ba da zakka kuma ana ganin sa masallaci Allah yake wa man yatawalla Allah wa rasulahu
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله wanda ko duk ya jibinci Allah wa rasulahu ya jibinci manzon Allah والذين آمنوا ya bada ƙuri'ansa ga masu imani Allah yake fa inna hizballahi ƙungiyar Allah humul ghalibuna su za su ci galaba in ban da lalacewar musulmi zai sha'anni ke da rabo jihar adamawa ta inda hali ku ɗau kuɗi wallahi ku sai ku ri'an musulmi don musulmi ya ci zaɓi domin sanin yaki ne kafin ka karanta usulun fiqh daf'in mafsada muqaddamun ala jalabin manfa'a kun kuɗa barna shi ake fara gabatarwa kafin jawo amfani ka tunkuɗa barna da duk abin da za ka iya yi ku tuna da yakin gadar lokacin da aka tafi yakin kandar lokacin da aka je yakin kandar kafiran duniya suka haɗa kai suka ci za su murƙushe manzon Allah da musulmai a garin Madina saboda yawan su annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi ya kira sahabbai su to yanzu ya gani arnan duniya duk sun haɗe kai da yahudawa da larabawa na makka da sauran ƙabilu an ce an samu ƙabilu kamar mutum ƙabila ashirin da uku da suka haɗe kai suka taho madina za su murƙushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin nan salmanin farisi ya bawa manzon Allah shawara yace ga abin da ya kamata mu shine mu zagaye garin madina da rauni sun sun taho kar su iya tsallakawa mu ko mu zo mu tsaya bakin ramukan da makaman mu to abin da suka yi kenan kafirin ne suka zo ga yawa ga ƙarfin makami manzon Allah hankali sai tashi ya rasa yadda zai sai kira sai daga cikin shugabannin da suka taho yaƙi da shi ƙabilar bani talib ya ce muku abin da nake so da ku in kun yarda ku ku janye ku ban da sauran zan ba ku neman da duk aka yi garin madina zan kasa kashi uku zan ɗauki kashi ɗaya da ku yake gaya ma shugaba guda na runduna guda daga cikin rundunonin kafirai da suka zo yaƙanta yasa aka kira shi yace ga abin da zan baka in ka yarda ka janye ana ina so ka gaya min manzo Allah yake yi yana amfani da dukiyar musulmi saboda kwatar na musulmi yancin su da kuma addinin su yake in ka yarda zan baka kashi ɗaya cikin uku na dukiyar garin nan noman da aka yi duk garin Madina za mu ba ku kashi ɗaya sulusi cikin uku amma bukata na ku jin yana yakin nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya bashi wannan shawara sai shi yace to ya kamata a shawarci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka ji labari suka zo suka samu manzon Allah suka ce ya rasulullah mun ji ga irin hukunci da kai za ka ba wa kafiran nan wani kaso na dukiyar mu kashi ɗaya cikin uku saboda kawai su janye su bar mu manzon Allah yake kwarai suka ce to wannan hukunci ɗaya ne ko dai Allah ne yake kai ko kuma tunaninka ne yasa kai saboda kawai mu tsira sai manzon Allah yake Allah ba shi ya umurce mu ba ni ne na ga ya kamata mu yi haka don abin ya kai na ƙura dole sai mun yi amfani da dukiyanmu domin kafin mu sayi yancinmu da kuma rayukanmu. Idan je muna so mu tsere da rai a wannan yaƙi to ana yau tunani dole sai mun yi amfani da dukiya tun da su kafirin nan suna da kwaɗayi to mu ba su dukiya. Mu ba su dukiya kashi ɗaya cikin uku ma na dukiyarmu amma mu tuna mu hanga fa'idar da za ta biyo baya kun ga za mu tsira da addinin mu za mu tsira da rayukan mu suka ce haka ne ya rasulullah amma duk da haka kayan hukunci ne na ƙarshe to mu muna ganin ba a kai ƙarshen ba dan har yanzu da kuzarin mu da ƙarfin mu da imanin mu a bari mu karatu kuma mu gani manzo Allah ya ce ashe da ƙarfin hali har yanzu kace ƙoro to to shi kenan ka tafi ba za a ba kun ba ai a wadda za a yi yanzu mu muna gani kawai mun kai makura din domin akwai masu rauni cikin mu akwai masu rauni cikin wanda duk hudubar da za ta duniya wani cewa zai ma an biya shi rabu da shi an ba shi wani abu da yake faɗan wannan wannan kafirin amana mun daɗe tare ina kafirin amana subhanallah Allah shi kama gani don haka inda hali wallahi mu ɗau dukiya mu kashe saboda mu tabbata musulmi shi ya tsaya shugabancin kafan nan wallahi jama'ar musulmi magana da muke muku ɗin nan ko ban yi ta ba suna yi na ɗan uwansu komai so komai ki suna yi na yan uwansu don haka dole mu fito mu yi wa yan uwanmu mu wayar da kawunan jama'a su gane lokaci ta yayi kafiran nan da muke zaɓa su suke zuwa suna kashe mu suna kuma rusa addinan mu musulmi komai ɓace ta bare dama a ƙa'idar musulunci yaƙi ana yin sa ne da fajiri da mutumin ƙwarai targata to wani da aka tsaya ga shi wancan dai dukuru ya tsaya kuma malam garba to fasiki ne tare suke zuwa faci ba ruwanka kafiri ya fi kafiri musamman ta sashen shugabanci ku duba lokacin zamanin ibn taymiya Allah ya ji kansa an tafi wani yaki da wata kabila da ake kiran su tatar ina zaton mata uba ku wannan labari da aka tafi wannan yaki sai zama galibin sojojin musulman fasikai ne sai sun sha giya suke yaki to wani sai ta rufa ne irin tamiya ya ce ka gani waɗanda za su ja mana bala'i ana yaƙi kuma suna shan giya don haka ni na fara hana su ya ce wa ya saka ya ce ka hana su shan giya ina ce Allah ya ce إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في والأبين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم
Allah ya منتهون
ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an sarahata lakum wa hal abunna Allah ya ce abin da shaytan yake nufi shine giya din nan da ta ta in ku in kuna shan giya to ya hana ku sallah ya hana ku zikiri ya hana ku wato duka aikin addini to sai ibn tuniya yake إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله الله يا هلا شيء جيا تبود تنا هلا متعلم دين الدين الله تنا هلا ذكر وعن الصلاة تنا هلا صلى وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ونهب الأموال والسبي الذرية تبعهم أما كذا وأن من بسيطة شيء جيا جيا من إتتسكي سا تشغلبا أرنا إتتسكي سا تسامو تزايد ما يأتي su kare mu daga sharrin kafirai da suke kashe rayukan mutanen mu su kwasu dukiyar mu su kama ƴaƴan mu su zama fursunoni saboda haka giyan nan halin ce a gosu ka bari karka hana ya hana wannan malami yace karka hana mutanen nan shan giya domin in aka ce su bar shan giya to fasikan ku za su yaki in fasikan nan suka yaki mutanen karan da za su yaki kaɗan ne ba za su ci galaba ba don haka lokacin da ake wannan faɗa wani yanzu ce to yanzu malam ga wani fa ta da bayan kasa niyan sannan ya kake ga yanzu kyale shi ai musulunci ana yaƙi ne da kafiri da mutumin kwarai إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وبأقوال لا خلاق له Allah yana taimakon musulunci da mutumin zanga idan akwai wanda ya sha maganin bata da maganin karfe yace duk ku tattare ku zo mu tafi yakin nan wallahi akwai da yan asaba yan wane ne wasu na nan ba sa ko sallah suka yi to da su akwai ta'aji da suke suke jin labari idan musulunci ya tashi yaki ba a cewa sai mutumin kirki ku tuna lokacin da aka tafi yakin Hunain hadisi da mutum biyar suka rawaito daga manzon Allah Jirr bin Abdullah da Anas bin Malik da Abu Musa al-Ash'ari da Abu Bakra da Abu Hurairah da aka je yakin Hunain bayan an yanke an taho sosai ne ga Allah ya duba cikin sojojin sai ce wannan dan wuta ne cikin sojojin musulmai wannan abin sai ta da hankalin musulmai domin sun sani a yakin ba wanda ya fafasa irin wannan mutumin sannan ga shi annabi ya nuna shi da yaɗa yake wannan dan wuta ne to wannan magana ta sa wasu ma da dama har shakka ta shiga cikin zukatan su kai wannan abu ba adalci yanzu a ce irin wannan yadda ya kokari a yakin nan ya kashe wani da wani suna so ya dan wuta ne ko ta ne ga mu musulunci suka fara irin wannan tunanin manzo Allah sai tashi ya bar su bayan an gama hutawa ka sake fadawa yaki can washe gari da sai ta sai ga wani ya taho ya ce ya rasulullah الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار mutumin da ka faɗa da jibin nan cewa dan wuta ne fa innahu qatala yawma shadidan yau yakin da yayi abin sai ta gani ya yi fama wajen yakin nan to kan mata kuma gashi ya mutu manzo Allah sai ce huwa finnar zai fa huta ne to wannan abin ya daɗa tada hankali ya rasulullah ai mutumin da kace dan wuta ne ka fi ka ji labarin abin da ya auku da shi wato an ya samu raunuka a yakin da aka kai shi ɗauki aka kwantar sun yi nadama to yanzu kamar ni a ce ba mutuwan shahada ba kamar ni ba mutu a filin yaƙi ba in mutu a kan gado sai in tuƙa sai daɓa wa cikin sa yana zuwa ce to ya rasulullah ka ji abin da ya faru sai manzo Allah ne ke tsaye yace musu ashhadu anni rasulullahi na shaida muku ni manzon Allah ne maganar da ne muku ta faru mun gaskiya ce ina bilal bilal yake gare ce zai kai shi da kaja wa mutane kat la yadkhulu aljannata illa nafsun muslima ba mu shiga aljanna sai rai musulmi wa inna allaha yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir wa bi aqwami la khalaqa lahu Allah yana taimakon musulunci nan da mutumin banza da ma mutumin da ba shi da rabo a lahira sai ka ga musulunci ya ɗaukaka da kafiri don haka faɗace-faɗacen da ake sai ka samu wani gurin na hadda imamurai suna shiga a yi da su suna taimaka wa musulmi da dama Allah yana taimakon musulunci da wanda ba mutumin kirki ba don haka karka ce ai sai mutumin kirki ya tsaya zaɓe shi zan zaɓa kuskure ne ko mutumin banza ne ya tsaya zaɓe matuƙar musulmi ne ka zaɓe shi in ma dai idan mutane biyu suka tsaya wannan mutumin banza wannan mutumin kirki addinin su guda sai ka duba wanne ne a zahiri ya fi kula da addini shi ne wanda ya kamata ka zaɓa Allah ya samu gani ƙarfa mana waɗannan ayoyi da suka rage
إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود الله يتمنى لي متوبة أبنجد ساعة وأتمنى بتلشين وإنه على ذلك وإنه على ذلك لشهود وإنه على ذلك لشهيد كما لم يشين مثل وأتمنى شهدا لي مكان فأخذ بتلشين ليكين الله تبارك وتعالى يتمنى بأن الله يباك بيسيا كتوم كاوى أديني كالتي يغنان Allah ya saka ma naka da alheri murtala naka ko Allah ya saka maka da alheri ku duba masallacin juma'a da yake ginawa mutum ne yake da dukiya gari na wanda zai iya wannan aiki ya da yawa to Allah ya taimaka shi ya iya yi wato Allah ya baka arziki da dama mutanen mu suna da wadata wanda za su iya taimaka wa talakawa kuma ba su iya yi sai dai kuma su kansu sun sani cikin zukatansu abin nan da suke ba shi da kyau don duk mutumin da ya abin kwarai ya san yayi abin kwarai duk wanda ya abin tsiya ya san yayi abin tsiya Allah ya samu gani Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanu lalle mutum ne butunci ne ga ubangijinsa Allah ya buɗa maka ya sauwaka maka hanyar rayuwa maimakon ka ɗauki wannan dukiya ka taimaka wa addininsa sai ka ki Allah ya ce wa innahu ala zalika da shahidin kuma yana shaida kan haka mutum ya sani in ya koma kan gadon sai kanta ya san cewa abin nan da yake da kyauta ba kana da dukiya cikin yan uwanka akwai talakawa sai mabarata kana da dukiya a ce garin da kake ba masallacin juma'a kana da dukiya a ce talakawa na nan da yawa ba su da jari ba sana'a wani abin ta kai Allah ya ce so wa innahu li hubbil khairi ko
وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد كما من نشيته كما ده سمع الهوري والله لتأمني كل جوري يكي قاروا da kana da miliyan goma kana hangen mai miliyan ashirin mai miliyan ashirin na hangen mai miliyan ɗari ana na ana ta gasa shi ne Allah yake to har mutuwa ta zo nan sai wata tambaya yake afala ya alamu أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وهسر ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير afala ya alamu shi mutum zai sani idza bu usira ma fil qubur lokacin da ake tada abubuwan da ke cikin kaburbura mutane kenan maimakon a ce man fil qubur ma sai Allah ya nakasa daraja ta dan adam yake ma subhanallah Allah ka samu cika da imani afala ya alamu shi mutum zai sani idza bu usira ma fil qubur idan aka tone abin da ke cikin kaburbura din nan ranar tashin kiyama kenan lokacin da zaka huto ba ko banki ka tara miliyoyin kuɗi baka taimaka wa Allah ba baka taimaka wa addinin Allah ba baka taimaka wa musulmai ba Allah yake to ba ka sani lokacin da zaka fito kabari din nan wa husila ma fi suduri a tono abin da ke cikin kirazan dan adam a fito da abubuwan da ke cikin zukatan waje inna rabbahum bihim yawma idhin laqadir Allah yake lalle ubangijin su a wannan rana mai ba da labari ne game da abubuwan da suka aikata Allah ya samu samu kyakkyawan labari game da ayyukan mu kuma Allah ya ƙara wa sarakunan mu da kuma wadatan mu kishi na taimakon addini Allah ya sa ɗan siyasan mu su gane cewa zamani fa ya canza lokaci ya canza yanzu fa addini shine manufa ta farko ya kamata mu gane wannan Allah madaukaki ya taimaka mana kuma wajen fahimta Allah ya tsara hada kan musulmi domin da dama abin da ke makasa mu kenan za ka samu musulmi goma sun tsaya kowa yana ganin sai shi kafiri guda ya tsaya shi ke ne ya ci gabe Allah kada ya gata mana wannan abu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد a tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum
malam ta yi bayani game da motsa jiki suna su sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsayin mutumin da yake shan kwaya saboda wani kilin din jikin sa ya rage kiba da wanda kuma yake sha saboda jikin sa body building jikin sa ya kiba
mutumin da ke shan kwaya don ya rage nauyi ya rage jikinsa da yi nufi ba in zai wannan ita ce manufar in ma akwai laifi to yana ga wanda yake shan kwaya don ya yi kiba don wanda ya yi kiba nan zai yi zai wahala ko?
wannan yana cewa malam sai bayani bisa ga tafsirin ka da yanki cewa ƙasa za ta tona a cikin kowane mutum to idan shi a ranar ciyawa ina za ta tona a cikin har da zunubin da mutum ya yi ya tuba ta ce ta yi kaza ta tuba
ya tuba saboda haka in ta tona ya yi kaza kuma za ta tona ya tuba ne ko?
tambaya na gaba yana cewa malam akwai matsala shi mutum yana son a masa bayani game da mace da za ta haila shi kuma ya halatta a aure ta
kawai ya kamata a aure ta mace ba ta haila ku lura yar annabi fatima ba ta taba haila ba ta ga duniya saboda haka halal ne a aure mace da ba ta haila
wannan yana cewa menene hukuncin mutumin da abin farin ciki ya same ta sai fitar da maniyyi saboda jin daji a kuma ba
wani azumi ta bai dace ba tun da dai ba sha'awa ke fita da fitar da maniyyi ba da gangan bane
za su da sa
alhaji guda ciyama na wannan masallacin yana asibiti ba shi da lafiya ya sa shi cikin addu'a Allah ya kara masa lafiya
kwallo ala nabi karim
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك هاكلنا وإليك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به إلا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنجي الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم أذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين وأذل النفاق والمنافقين اللهم أذل الذل والجاهلين اللهم أذل الذل والجاهلين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المؤمنين واجعل أسباب السام آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين واجعل أسباب السام آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واصف أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولي أمرنا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين العالمين اللهم دمر أمريكا تدميرا اللهم دمر أمريكا تدميرا اللهم زلزل أمريكا زلزالا شديدا اللهم زلزل أمريكا زلزالا شديدا اللهم عليك بأمريكا وخلفائها الذين تهالكوا على درب الهجوم على أوليائك في أفغانستان اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن ترسل على أمريكا وحلفائها طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين واجعلهم كعشر معقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسنهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم جنبهم جمجمة اللهم جنبهم جمجمة اللهم إنك آتيت أمريك وحلفائها زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشرد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا عذاب العليم اللهم قاتل الكفار الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجلك وعذابك الشديد واجعل عليهم رجلك وعذابك الشديد اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين وفي كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين